الرحيم الحمد لله ولي الكافرين ولا عقبة للمتقين ولا عقبة إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يولى ولا جرح لنا أدرين وقت الشعبان shekara da dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu shekara da dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba mai kaba mun kai da dubu da arba'in da biyar za mu kai da dubu da arba'in da biyar a wannan gida da mai albarka na amalu wani da zai inda muka tsaya والله لا يجبره كلام الكثير على الكثير وعلى الكثير babu da yake magana a kan sallamar mutane kaɗan ga masu yawa inda za a yake daidai da hadisi mai yan masana ɗari biyu da ashirin da biyu na zo da ban da ashirin da uku da da uku ne ko to babu salamin da biyu da ashirin da biyu نعم الذي ممتع درس الله بإذن الله لم تجد لك إجابة بإذن الله باب ثلاثة تجيب وباب ثلاثة تجيب تريد إلى عند الله هو باب ثلاثة رواية على الجماعة تريد إلى عند الله gani na gabanin da hudu a wannan lissafi mai albarka na amalin yaumi wa laila na babban malami abubakar ahmad ibn muhammad addina wani wanda aka yi bayan da ibn musulmi ya kuma wuta da ala a wannan masallaci mai albarka na mu'asasar salafiya da ke ganin albarka muna da wala ma wajen gaskiya a da ramara malin babu kalamin wahid ala jama'a babu da yake magana akan sallan mutum daya a sallaman mutum daya ga jama'a mutum daya ne ya yi samu taron jama'a sun talatin su goma su biyar shi kadai ne ya yi sallama shi ne magana ta yi قال أخبرنا أبو يعلى وأبو شيبة داوود بن إبراهيم قال قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الاصلي عن سعيد بن خالد قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبيد الله بن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال شيء ما لم يكن ما لم يكن مسلم ما لم يكن ابو يعلى سعيد المسلم يا كان shi kuma ya biyo daga malamin sa abu ke ba dawud bin ibrahim yace shi suri da abu ya ala da shaiba da wani bin ibrahim sun ce su kuma malamin da abdulrahman ala ibn muhammad ya kanta da su kuma daga malamin da abu bin isaac al-hadrami su kuma daga malamin da ibn bin sani su kuma daga malamin da abdullahi bin fadil shi kuma daga malamin da ubaydullah bin abi rafi'a shi ma daga malamin da ali bin abi talib radiyallahu anhu yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي يجزئ ko yufi min al-jama'ati yana isar wa jama'a idan marat an yusalli idan marat an yusalli ma ahadun in kuka zo wucewa ɗaya daga cikin ke sallama in kun zo ku da yawa sai ɗaya ya sallama wani ya ɗauke wa wa yufi an an kuma yana isar wa waɗanda suke a zaune an samu da a hadu mutum ɗaya mai da wani shi ne ko ko wannan tafiyar na yi da kwanke na fi wani lullahi sai wani yin koyi da lafa to kuka mugu ne a ciki da ke zariya gama ba ya da bayani sai ne wa ya kuma da lafa a hasuwa sai kuma da lafa sai mai gama wani baka ja an damu shi a kai ne ke ba mai kula da wata da mai ya rufa ba ya kalle ne to wallahi kula da kai ba ka je ne duk wanda abin da yake a cikin dina kusa in da gaskiya annabi ma cewa yi yana jira ta ta a tasiri masa da wani ne kai yake so ka abuda su ne yana da wani bane amma yana da cikin alamomin alkiyama a cikin gabaro ne addu'a na da wani ce wani salamu alaikum shi kadai ke banda sauran assalamu alaikum ya shafi kowa sai zai kai mun magana to da haka wani yi wani bai yi wani abu da yake ne yin kuna tare in kowa yana so da malalar in kuka amsa duka yayi da yi zala ba ku cewa alaikum salam duka aka amsa yayi amma idan mutum zai yi yi ba tura ba ba ya so ki mun wannan wajen yau ita yake wannan hadisi ne kuma mai kyau babu salatu rajuli ala nisa babu da yake magana akan sallamar mutum ga mata قال اخبرنا ابو يعلى قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه لا يملك مسلم قال حدثنا وكيع عن شعبه عن جابر عن زهري عن مالك التميمي عن مالك التميمي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مالك يتبع موسى ابو يعلى كان مسلم يا كان جدي يكمل كمان موسى ابو بكر بن ابي شيبه mai musallar ke kun san akwai musallar na yau da abin ne ba da akwai na abu da sa da da tawai ne ba da wani manci ne ba da ɗan da jini yau da kai Uzeyi Uzeyi shi kuma daga wakil babban malami ne shi kuma daga shuba ba da mahaifi ne shi kuma daga jajir jajir da shi shi kuma da tarihi da daga malamin sa a tsarin addalini shi kuma daga shirin malamin sa a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi shi Abdullahi bin Abi wanda shi musulmi da kwanaki da dan annabi wa duniya shi da ne mun taba da sa baya wanda lokacin da yazo ba ya zama a cikin annabi ya addu'a da kuma bayan eh gari kwanaki da ɗan kwanaki ko da ne wani babban wata wajen annabi wa duniya amma ba wannan ba da ne ne ran da annabi ya gani sai annabi ya yi rubuci in da annabi ya hada ne ni zai yi rubuci wannan ba da lafi ne ba na eh ke ke anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ala nisbati annabi ya yi rubuci wasu mata sallama alaihi da ya yi rubuci shi ne ba da suke to ana iya wa mata sallama amma ya zanto wanda ba za ta haifar da fitina kuma wucewa kawai da ba za ta haifar da fitina kaga akwai gaisuwar da akwai sallama da za'a yi wani ba to idan su mara wannan haka su ma ita ba mu da za'a yi sallama to da yi mara wannan ba kawai wanda aka faru su su aka yi ba za ta su za'a yi da ko akwai sallama bin da bi da za'a yi da yi babu kalami ala sibiyan babu da yake magana akan sallama ga yara قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه عن يسار عن الحكم عن ساكن عن انس بن مالك رضي الله عنه شيء ما يجي ما يرد ابو يعلى يا كرمتي shi kuma daga wani mun da Ali ibn Ja'ad shi kuma daga wani mun da Juba shi kuma daga wani mun da Yasa Abu Hasan shi kuma daga wani mun da Sali Sali bin Gulani ke Sali bin babban zagi zagi ko na da tsammani radiyallahu anhu annahu mara ala tabiya cewa ya rubuce wa ta wajen wasu yara wa sallama alaihi bi musu sallama yara ne yara da bi musu sallama wa hadathana hulayna bin musa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ta fata gare shi mara ala tabiya ya rubuce wa ta wajen yara wa sallama alaihi wa huwa ba'd har zama da ya ce ya mutu sallama ina cikin yara domin yi wani ga zuwa sallama a lokacin ita ne ya mutu sallama ina cikin yara ko kada shi shi da babu kai ba salami a da tsiya babu da yake magana a kan cewa ya za a yi kananan yara sallama kada akbarani Uthman bin Zaid al-Maqdisi قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع عن حبيب بن حجر الكيفي an zaɓi bilgulani an ana cikin malik rabi Allah wa anhu ba shirin malami ibn sunni ya ce malamin sa Usman bin Sa'ad ya karanta shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Makdad shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Isma'il shi kuma daga shehin malamin sa Rabi'u shi kuma daga malamin sa Ali bin Qadim al-Qaisi shi kuma daga malamin sa Sa'id bin Gulani wa ban jahi wa ana tsammani da wani Allah wa anhu yace barra alai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya zo rubewa ta gaban mu wala an kuriya muna tsananin da وقال السلام عليكم يا سبيان السلام عليكم يا سبيان abin da Allah ya kuka da yau ya kuka ƙananan yara. Salamu alaikum ɗan yara irin haƙuri turi. Babu zalani ala halali babu da yake magana akan yin sallama ga bayi masu hidima. Wasu riyan da ƙananan yara wanda wani da ‘yan mata yara mata ƙanana. قال أخبرني عمر بن حفص ابن أبويه قال حدثنا عبد بن عبد الله الكفار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن ثابت الهلالي قال حدثني أبي أن أنسا رضي الله عنه شيء ما الذي يقول السنين عمر بن حفص بن أبويه يا كان جدي يقول يا ابن جمال موسى عبد بن عبد الله الكفار akwai da za ka ga yin ne ana iya sa wani wuri ana iya sa wani shi kuma ya ce gaba da duka a tsawar ibn abdulwari shi kuma da ke yin malamin sa muhammad ibn asali al-gulani shi kuma da malamin sa a wato mahaifin da ke shi sakin gulani ne a gidan sakin gulani yake an da ana da rabiyar labarin lallai ana Allah ya kara masa ya haddasa ya haddasa da cewa Allah da kuma kai da za a yi sadar istakbala min da'un wa duriya wa qadam wasu mata da kananan yara da masu hidima bayi sun fuskanto Allah alaihi salatu wasallam ya yi da ni da kullu lahu suna ba su dawowa daga wani angon an gane wani dubi aka yi suna dawowa daga wannan angon fa sallama alaihi sai annabi ya musu sallama وقال لي والله اني لاشكرك انني بهذا على مثل قولك باب الدلال على الخلل والصبيان والجواري قال كما في وين الكتاب يوجد ما يكلمون yau shi ne wasu ke cewa ina mutum wani zai tashi ya aiki zai yi wa duk samun aiki kuma duk inda aka ba ka wannan mai na ba ni kawai sai ya sai ya haɗe irin wannan mawara ce da yana a yau da za ku ga yaro kawai sai shi ba zai babu da rako ce kuma cewa babu kawai da yaro a gaban wannan babu shi kuma kokari aka yi mai قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا سعيد عن ابي الربيع قال حدثنا ابي الربيع ابو عبد الله قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه sai malami ya mana sirri ya ce malamin sa sayin da mutu da abu yana ya karanta ne shi kuma daga malamin sa sai abu rabi'a shi kuma daga malamin sa rukai abu abdullahi shi kuma daga malamin sa dadi da gunani shi kuma daga malamin sa ana tsammani radiyallahu anhu ba ya ce mara rasulullah da na ga salam ala jawarin min bani najjar annabi ya zo wucewa ta wajen wasu 'yan mata daga bani najjar wannan da jari zuwa yi wata ƙabila ce ma da mamu ne ma da mafira wannan da jari ne alaƙa su da annabi yawwa ɗan uwan mahaifiyar annabi a lokacin da duk kawo nan kai garin wannan da jari ɗan uwan mahaifiyar annabi a lokacin da su ne ƙabilar wannan da jari inda aka wani ne ba tun da jari a jinan ana biya wa yara a wajen ɗan uwan mahaifiyarsa ban da jari eh lokacin da ya jira ne ya fara zuwa haka ya zabu biji da yake cewa wa wunne da su na bidu ina hadisin bayan annabi ya ce su suna buga dubba shi ne ba ba wani ke ce ubangi amma ba su bi ke abu ne da ya bugawa kamar da an gane ku wa ya kullum suna cewa na an jawarin yin wani da jari ya abada muhammadin min jari wani na an jawari in bani na jari suna cewa kar ku ban da dama ai ya halatta mata za su yi ji su buga ba ga yi ne ba su da kan su buga abu amma abu gaisoshi ne ba wannan ba ka da nasu da za su kafa gobe a nan da kansu su buga shi ne za ku gada sanda duniya ta ke kunce sai a ga yato masu kiɗa kwariya duk da suna kiɗa kwariya ma akwai mun da wani ne a ga yadda kuke yi ka san wato zamani da yanzu zamani na ce wato abubuwa sun canza ba da yanzu da akwai waƙoƙin da mu a shekarun muna yara mun a hada shi da ba mu gane ba ba ba ɗin eh ba ka ba fahimci ba ka sace a waƙoƙin za a rubutu za ka yi kasa da sai kana yi a gidan filana kan da kuma ki sai ba ka su ba san me kike faɗa ba amma yaron yanzu ya sani yawwa da yawa akwai waƙoƙi da da yawa ba su ne ka hada shi kuma amma wallahi ba ku gane ke su yi ka faɗa ka ce sai ka so ka ce kaza kaza ka ce eh akwai ne a yau shi a lokacin da za ka iyaye in kai sai ka gana ka faɗa ana tafiyar da kowa fito da haka wannan zai wasu ya rani gabari liman najiya ko ɗan mata ne da kakkabi kabila farin najiya ya ambata ina ba ina ba muhammadu annabi muhammad suka gani duka ƙirƙirwa a kawai da ina ma annabi muhammad min da yana cikin makotanmu a zuwa da ya makoci da ba ya mutu ina ma annabi muhammad yana cikin makotanmu وقلت وجه النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي اللهم بارك فيهن وإن بين الله ألا يسأل باب الدلاء على المشركين باب الذي يقول لك كيف صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مع المسلمين إذا كنا تعالى المسلمين في المسجد أو ذلك shi ne rukanin da muke idan da za a samu taron mutum dari duk allafi na kafa ruwa da zuwa da wuri da yi sai musulmi ɗaya a ciki su biya da dari in ka zama ke sallama ba zo ka da wannan yau ba saboda da san mutum da ke sallama to shi ne kana hadani ali bin ahmad bin sulaiman kana hadana sallama bin shabibi kana hadana abdul razzaq kana akhbarana ma'mar an zuhri ana urwa anna usama bin zaid radiyallahu anhu ma qala shi ma da yake sunni yake lalle ali bin abi talib ya karanta da shi Ali bin Ahmad bin Sulaiman shi kuma daga malamin sa Salama bin Kariri shi kuma ya je daga malamin sa Abdul Razzaq shi kuma daga malamin sa Ma'mar shi kuma daga malamin sa Imam Zuhri Imam Ibn Shahab Zuhri shi kuma daga malamin sa Urwa Ibn Sulaim ke babban dalibin na Nayi shi kuma daga Usama bin Zaid radiyallahu anhu Usama bin Zaid shi ko Rasulullah ibn Ibn Rasulullah ko masoyin manzan Allah dan masoyin manzan Allah haka annabi ya gaya mu da zainu bin harisa wanda annabi ya ce wani wanda ya yi tabarni da annabi alaihi salatu wasallam ana cewa zainu bin muhammad an gane ku da shi din su ne ne suna da kamar karshen karatun mu na zuwa zuwa wani manzan akan dogon da na tarjama ko yau saboda haka sai bani sai bani sai mutane ke ta surutu a gani cewa ya lalzina da sabani kuma guda mu gani to annabi yana wanda abu yana tsama annabi a yau da zan zo da wannan da yake to da ga wata rana wata yi mulki ya bayan ko gari suna kwanta suna gari sai lalzina tsare ruwa yana zuwa ba ko ne yana zuwa sai ce na rantsi da Allah wannan kafa sai ta da daya shi ne san ma da yake ba lokacin waya ban da za a ce gaya ba za ka kawai a ganin da a kwance shi lalle wayan nan kama zuwa ke da ya ce annabi ne ne ya rika murmushi saboda mana kowa ya ci karo da haka shi ta yi bude kiyama su kuma ba zuwa nan kiyama ga wani yanke da ake faɗa yanzu an gane ko su ko kasa ko kun yi ka taka yi ne ba kasa sai ya fitar ba da su zuwa shi ne mun kuma yanzu dan yan yan bibiyar ba ta suke amfani da shi za ka ga ɗauka aka ɗauka wai sai a ce an gano kaza a da masu abin nan suna na ruwa an wani lokacin ma an da littafi da yake goyi wani ana da sauri da ne so da haka wannan jin to shi ne guda mata kanzai radiyallahu anhu in shi ne yake cewa radiyallahu anhu ba أخبره يا مايك الأبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاق من المسلمين الذي يعودي دون مجلس وليك كابولي كمسلمين واليهود اليهود والمسلمين إلى المشركين وعملة الأوثان لما لما تبقى وكان وكان وما وكان كابولي كابولا قوة لنا مشركين أهل الكتاب لما تبقى كابولا duka da za a zo fa sallama alaihi kuma a ɗaure yin sallama an gane ko yawwa ko da ya faɗa ne sa saboda akwai musulmi ko guda ɗaya ne za a yi wajen da za a tafi ɗi babu tsawari sallah babu da yake magana a kan layanin sallama cikin sallama ga layanin da za a tafi قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة موسى بن عبيدة عن ابي امامه بن سعد بن حنين عن ابيه رضي الله عنه من مالكيه مالك ابو يعلى يا كرتين shi kuma ya jure ga malamin sa Abu Bakar bin Abi Shayba shi kuma daga malamin sa Abu Usama shi kuma daga malamin sa Musa bin Ubayda shi kuma daga bin malamin sa Abu Umar bin Sa'ad bin Ubayda shi kuma daga malamin sa Sa'ad bin Ubayda mahaifi radiyallahu anhu Allah ya tsara masa idan kare yake kada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tsara annabi ya ce man tsara duk wanda yake assalamu alaikum kutiba lahu ajru hadara iya wannan da ba za a rubuta mar ya kyawawa goma wa man qala assalamu alaikum wa rahmatullah wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullah kutiba lahu ajru hakikuna hadara za a rubuta mar kyawawa ajru wa man qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani ya kudu wannan za a rubuta masa talatin da haka yawa ba talatin amma kun san zai kawo gane ilimi a baya ne sai aka ce ma hadisin wannan ruwa ya kudu inganta ita wannan bata inganta ba me yasa saboda akwai wannan abdu bin umayyi ne da musa bin umayya a rabar da ilimi ne ke an gane ko yawwa sannan Musa bin Ubaida ina wasu kamar da wasu ma da yake cewa da yake je ina ba a yi riwayi lokacin da ya kawo zanci kaga da Abu bin Ubaida ko kuma a Musa bin Ubaida da yake da bin bin Musa bin Ubaida a zabati shi da yin biye kamar da muka ji a cikin malamin Ibn Jawzi ya kawo a cikin al'ila da Musa na yake saboda ba yi ne da ke kan kwayo ba ma ba ba ya kawo a cikin mutattun da ya ke da kan kwayo da wannan kawo ba ba muna da aiki ne da ce da ya nuna haka wannan sinadin ne wai shi na guda ba ana tattara tsari al-muhammadi abu abdullahi kana tattara ali bin sa'ad kana tattara ubayd bin ishaq al-hufi kana tattara al-muhtar bin ishaq التميمي قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يجي قال لي والرسول يجي قال من القاضي المؤمن ابو عبد الله يا كنزلي shi kuma ya biyo daga malaminsa Ali bin Sahal eh Ali bin Sahal shi ne malamin nan ya biyo daga gare shi shi kuma ya biyo daga Ubayya ko Ubayy bin Ishaq ya biyo da gari alkubi wani akwai da yin zafin zaibi malamin da mutar bin ishaq al-dalili shi ma zaibi an gane ko zaibi ne kwarai da wuce wani zan guda ne su suka ba a idan wato illa da malami da zai shi kuma yadda ya daga malamin da abu ayyan al-zaibi shi kuma daga malamin da mahaifinsa shi kuma daga malam Musa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu kana da kalbin masjidi yake yaji da masallaci bai za a nabi da ni sallallahu alaihi wa sallam yake ina shiga zai ga daga annabi alaihi salatu wasallam bi usbati bin asali shi annabi da sunan cikin tawaba inna alladhina ja'u bi ilmi usbatin minhu usba shi ne mutanen da suke daga bakwai zuwa sama ko a ce goma zuwa sama goma sha shi ne goma sha annabi ya tada a cikin wata tawaga da cikin zaben da kuma su ce ya salamu alaikum fa qali wa alaikum assalam wa rahmatullah ashur ashur li wa ashur la yace ni goma shi ne ke assalamu alaikum wa ashur laka kai ma ka samu goma da kai wa alaikum assalam wa rahmatullah fa da kan saniya sai da shiga kwaro da ni ko kuntu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فقال لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لنا لينا لثلاثين كما كان أنا وعند في سلامي سواء يدي دي لكي وجهين سلامة أوكيم يا علي يا أخي علي إنه من مال على مجلس كتني سؤالوا أن يجوم بأسوا جمع جمع جمع فسلم يسلم أخي له عنه وعسلام دعوا دعما حسنا قوما ومجيء له عدل سيئات ولا بد يمر في المريحوم ورجع له عدل درجات ذا أدعى متى درجة جيبدا goma kun ga wannan islamin kuma bai ganta ba amma madanin ya yi ne ko bai zuwa babu jiratu sala babu da yake magana a kan sifar sala ba domin su wannan da yi hujjin da ne ba saboda wannan abubuwan da ba ba shi kuma da yi hujjin da a gabuwan maudu'i ne yawa da yin mutum da ɗan koma wajen mu babu su ganin sala babu da yake magana a kan zubar sala ba ya kwana abu ya ala kara da zana masu ta wuri da masu ba an gani dukkan masu lokacin suna cewa an gani ba su yanzu ke nemo ta ce ta ka ne da ne ba kai to ni ne ke zo wanda aka rayu kawai su ne nemo ba an gani ku kana da zana a kan salafin hadin عن عبد الله بن سعيد الذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال كيف قال لي ابن مسلم يأتي أبو يعلى مالك بن زيد بن مسلم يا كلام زيد يكون يبي لك مالك بن مسلم بن مرزوان يكون لك مالك بن عبد الله بن علي يكون لك مالك بن عبد الله بن سعيد يكون لك ساكنتا يكون لك مالك بن أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم السلام idan ɗayan ku ya rufe jin sallama wanda ku ya ga assalamu alaikum an ka ga ku kuka gari fa inna la azza wa jalla huwa salam domin ana girma da kowa da shi assalam wala tad'u qabla la azza wa jalla bi shay'in e kada ku fara kabu ku jira sunan Allah kada ku fara da komai ku sai da zamu goyon baki nan gaba ku ce sai alaikum salam ko shi bai zo ba wai amsa ai ko amsa sallama ba a idan kake alaikum salam sai ka sa wa wa alaikum salam to ba idan ka fara suna ka kai sunan Allah assalamu alaikum mun fada domin sunan Allah ne kuma kike yi to alaikum salam kada ne da alarabci ai da alaikum salam ai ma da ne ko to amma jara'a ba ke ba domin za a ga ba da ni a jahiliya za a bari da wannan samun ga matakki wanda yi shi ake zuwa a yau zo da aka da annabi ya mutu ya hana ya fara faɗa sunan Allah amincin Allah ya tafi da gare ma za mu biyo da shi ya kawo wani na gaba Ubedi, kada ka fara Allah lokacin da shi ne ke ba da waya da komai kafin sunan Allah ka sa wani. Wani hadisi shi ma, kamar yadda muka ji, hadisi ne wanda yake da'ibun bai wasu malaya ta ce da'ibun ne da kawo da abdullahi bin sa'i al-maqbuli a isnadin kuka kalle shi ga ita shi ne mutum na ɗaya biyu uku na hudu abdullahi bin sa'i al-maqbuli shi ne illa da babu rabbil wani gidan jama'a yuzu an da yayi babu da yake magana akan cewa mai da martani ba da amsar mutum ɗaya a cikin taron jama'a ya yi zarwa sauran dukan mutum ne ya amsa ya yi in ba ku amsa ba gaba sai kuna da ni idan mutum ne ya amsa iya da girma shi ne farko ke baya da amsa sallama da yin sallama kanta da amsawa idan yin sa dai wajibi ne amma mutum ne ya ɗauke wa sauran da amsawa shi ma farko ke baya shi idan ba hamza ba ya zama farko a yi amma idan mutum ce ya hamza su ya ɗauke mu da zuwa ɗaukar aure in aka rubu don ku yake gefe ku goma mutum da yake shi ya ɗauke mu ya ke ɗauke amma yanzu ba kowa zai yi gida na ku inda yi ko ko kuna da ɗauke mu ke goma ku goma sai wani ya ɗauke wani an gane قال اخبرنا محمد بن خالد الرازي قال حدثنا محمد بن علي الاهوزي قال حدثنا ابو مالك سالم البصري قال حدثنا عبد بن عمرو بن زريق القرشي المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الالمي الجدي عن زيد بن اسلم عن عباد بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال in malami wani mutum ya ce malamin da Muhammad bin Ali a rashi ya karanta shi shi kuma malamin da Muhammad bin Ali al-Awazi ya ji da gare shi kuma daga malamin da Abu Malik zahirul fadli eh babban zahirul masal wasali shi kuma daga malamin da Abu bin Amr ibn Zurayd al-Qurashi al-Madani ko Qurashi ko dan Madina shi kuma daga malamin sa da Rahman bin Hasan shi kuma daga mahaifinsa shi ne wannan Al-Hasan shi kuma daga bakansa shi kuma daga Zaid bin Aslam shi kuma daga Adaw bin Yasar shi kuma daga malamin sa Abu Sa'id al-Khudri Sa'id bin Malik bin Dinar radiyallahu anhu ka ila ya rasulullah aka ce yawa idan Allah alqawmu yaqulu la yusallimu rasulullah mutane ne za su zo wucewa sai mutum sai a cikin su ne zai sallama يجزئ ذلك عنهم في حكاية ذروة ثورة قال نعم النبي في قريش قال فيه فيرد رجل من القوم kuma mutum ne ya daga cikin mutanen da aka yi sallama kuma ya bai da martani na sallama a yi su da rika aka kuma haka ya yi da mutu kala na annabi ya yi babu mun da harafin sallama babu da yake magana akan cikewar mai da amsar sallama karshen abin da za a faɗa قال اخبرنا ابو عروبه قال حدثنا سليمان بن سلمه قال حدثنا بقيه قال حدثنا يوسف بن ابي كثير عن نوح ابن غزوان عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالك يقول في اليد مالك انت ابو عروبه يا سلمه يقول يا بيولي كمالك انت سليمان بن سلمه يقول لك مالك انت بقيه shi kuma daga malamin da Yusuf kuna Ali Kabir shi kuma daga malamin da Nuhu bin Ibn Zakwan shi kuma daga malamin da Al-Hasan Al-Hasan da Bakari shi kuma daga malamin da Anas bin Malik radiyallahu anhu ba ya ce kada da kullu da murfin nabi sallallahu alaihi wasallam bari mutum ya kasance yana zuwa ya wuce ta gaba annabi alaihi salatu wasallam an gane ko sai ce yar'a dawaba abi yana kiwata dabbobin sahabban annabi alaihi salatu wasallam shi makiyayi ne da yake karɓar dabbobin safe ya yi kiyo da ya kula ya zo da shi ya assalamu alaikum ya rasulullah abin da Allah ya tabbata a gare ka ya wa jami'ala da ya kula da hankali sai da ya fi ni wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuhu abin da Allah ya tabbata a gare ka da rahamarsa da albarkarsa da gafararsa da yardarsa فقيل يا رسول الله لكن يا وعد الله ترد وترد على هذا سلاما ما تدرب على اهل من اصحابه ko dari kana biyar da sallama ko da rudu kana biyar da sallama ga wannan bawan Allah irin biyar da sallama da zaka yi kowa duk wanda ya ba sallama ba irin wannan da mu da ke wala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh iya na da yake yi ba shi kuma ga kalma biyar sauran sabon ka ba su yake yi ba ba ka da zai yi wa bayan na rauni min dare annabi yake bai zai hana ne yin haka huwa ya tsari ku bi ajiri bi da aka ajara rajula ba ku gaina tafiya da ladan mutane goma sha ba ko wani kiwon da su da yake yi ladan mutum goma sha ko kuma sallama da yi shi kadai yana tafiya da ladan mutane goma sha amma hadisi ne wanda yake wa ra'ayi jiddan jiddan wanda tsarin maudu'i an gane ko da gidan maudu'i na ƙarya wato wa da ƙarya in ba zuwa zalin ma to zalin shi da biyu shafi na ɗari uku da tamanin da ɗaya ibn da ya yi ishara da yi ya jari ne da shi ba shi da gani da yana saboda wannan lokaci da kwanza waɗannan lokaci da kwan abuwa da yake da yake da yake yake ba ruhi ibn ali kuma yake duk hadisan da kai ba abu ibn hibban kuma yake mun kawo hadisi sidda saboda haka ibn kwan za ka ga wallahi shi kanta da da ada ka ga ana dai باب النهي ان يقول الرجل عليكم السلام ابتداء وغير ذلك babu da yake magana a kan an ya haɗi mutum ya fara da cewa alaikum salam ibtida da ko yace assalamu alaikum shi zai fara sallama ko yace alaikum salam mun fara da cewa assalamu alaikum da alaikum salam har da ilimi ne da taki kawai duk garba ne ke ko amma me ba mutum alarabci alaikum salam da assalamu alaikum a jimloli wannan assalamu alaikum wata jimla ce ويجوز ايه بارك الله فيك يا شيخ العالم الجملة دي اسمية السلام عليكم عليكم السلام عندي ذلك تأكيد تأكيد عليكم السلام ويجوز وفي وغير يقول alaikum shi ne alaikum bada ne zan ba ka yi don ke kamata a ce wannan yanzu iziriya na yi wata iziriya amma na alaikum salam kai da wata lalzan da hadisin da ke wani da ya rayu to da ba ka aiki kai kadai kai kadai ka dai ka turo mu alaikum salam da da wannan jiya amma wannan kuma alaikum salam ita kuma wanda jumla ne kai kadai da ba wani to dai ce to kaga ma'anar da assalamu alaikum Allah ya tabbata a gare ku nan kuma wato ya tabbata a gare ku amincin Allah ai ba da ne dubu to amma sai aka ce ma an hana ka ka fara da alaikum salam ne ko sunan Allah ya fara قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي تميمة الهذيلي الرجل قال لي قل يا رسول الله فما هو رجل الله وما هو مباح تعالي مباح تعالي ولا تقول إن أني يمير لأن تعالي قدوم عدولي yake ba da nan da abu ya ala oki abu abdurrahman ya kada zai shi kuma daga malamin da ba ma gida abdullahi bin yazid shi kuma daga malamin da ya ji ibn Zurai shi kuma daga malamin da tsari shi kuma daga hadisi da neman da rubuce an rasu da daga wani mutum waye inda ba ta haihu ne yawa jiki illa kare ne kulki ya rasu da Allah yake sai na ce ya ma'aikin Allah ya ma'aikin Allah alaika salam ya rasu da Allah abin da Allah ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah kana zai ce inna alaika salam tahiyyatul mawta cewa alaikar salam ai gaisuwar mamata ne gaisuwar wanda su ne shi ne muka faɗa kuma an jahiliya a ciki ba ta ba ta yi yawa sai ce idan da ke a duk a kawo idan ɗayan ku ya da kuwa ta bare ku ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai ya ce alaikum salam wa rahmatullah ya fara da sunan Allah hadisi ne ga dukkan wanda ba ya babu kai bai yi irin salamu ila asini babu da yake magana a kan yaya mutum zai aika sallama zuwa ga uwarsa yaya misali shi ne abu da muke cewa wani zama da Allah ka kai gini ka ce ina kai gini shi ne magana da ka ce ina kai da wani to shi ne yake قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمعي قال حدثنا احمد بن عن ذلك رضي الله عنه شيء ما لقيت ابو يعلى malamin abu ya ala ta yi wani da ya karanta ne shi kuma daga malamin sa abdurrahman bin salam al-liwani shi kuma daga malamin sa amma da bin salam shi kuma daga malamin sa sajid al-gulani shi kuma daga malamin sa anas samai radiyallahu anhu an da fada lalle wani saurayi shi bani aslam daga wani aslam ala ya ya rasulullahi ni ko yi jihada gaskiya na so ku jihada وليس إيمان حتى جهل بعد ذلك الذي كان في جهاله jihadi za ku tafi kana da kayan yaki ko da kuma abun hawa to bai da kamar aure ne da za ka yi kafin da kayan aure yau tsani ne ila abu ya kula ne al'amfani a nan ne da tafi gurin wani wani mutumin kuɗi na aka faɗi kima fa inda hun kalin kana ta jahala shi kuma ya riga ya gane ya gane da kayan yaki وقل له كثير في يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام كثير في الذي يرى به kun yi ba hannun zai wa kulla wuka ce da jiki ba a yi ba hada da hajji kuma bayan wannan ka ce da shi ya ba ka abin da za ka yi tada da ku kayan ki annabi ya aika ka nemi kima da martabar da gurin mutanen da idan ka aika wani kace ai maka lala wannan kuma yana taimakawa ne idan ya zanto wanda kake tare da su duk ɗin da ka ruwa duk ɗin da kake aika Allah na'am eh kaga ana roji jira kuma an san ba wai wani abu da su amma da ya zo duk da hannun ba a bayan in kai waya ba wannan su ba eh kana waya da shi wanda wuce da ku ga shi ma da mun nan ku ina ga yawa Allah ya kiyaye zo da haka wannan shi amma idan ka kiyaye wata wata kima ba za ga ana roji da aure ne ko za Kujeji babu kai da rufin salama ila man ballagahu assalam babu da yake magana a kan shi wanda aka ce ana kai yi ya zai bai da martani an gani ba ga wannan ta hanyar yi ya koma ya koma da yi ya yi ya koma da abun nan har daga wanda wani yake ya yaje bai da sallama kai kai rubin salama ila man ballaka rubin salama an gane ko ga wanda aka ce aka ce ana gani ya za ka bai da wanda ya za a mayar قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت غالبا غالبا للأنصار يحدث عن رجل من بني سبيل عن ابي عن جده رضي الله عنه yake je ya fara bi wani mutum yake ya ji malamin sa malamin sa ko Abdurrahman Imam Bukhari ko da ko wata ce ya ka da shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Bakar shi kuma ya ji daga malamin sa Muhammad bin Ja'far shi kuma daga malamin sa Shuwa Sa'id bin Ali Amirul Mu'minin da Ali shi kuma kana yin jami'u zalima da sa'a ya ji wani malami zai ba da an yi haji a rajin yana tantarwa da wani mutum yi kari kari da gabanin da gaji kuma da gaba da gaji kuma da kakar da rabiyar lawa tare da haji an da wuzu a dan da yi da za a rasa na zuwa ya ji wuran da mutum da damin da Allah wa kale yake ina ji ya tsaro a alaikar sala za ku ji na yana gaishe ka ya gaya wa annabi فقال بيتي عليك وعلى عليك السلام. نعم. لكي ما يقول لك duk amsa da ya zama da gari abin shi da wanda ba su yi ba ce ina amsa ko kuma ka ce ni ma ina gari amsa ce ba ba ne ke ne ke ka ce ka ce da Allah ni ma ina gari hadisi ya na kuma haka wani nau'i da ba قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا نوح بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها كيف ما لم يتمال من ابو عبد الرحمن امام النسائي يا كان تدري يكبر جمال من الوقت من الحديث يكبر جمال من عبد الرزاق يكبر جمال من معمر يكبر جمال من عبد الزهري يكبر جمال من عروه shi kuma daga malaman da na aisha wa zai zama annan da ke da lalata da fara da annan yake da shi da inda jibra'ila ko jibra'ila da ba zai kira a cikin da wannan ko yawa da ya tsarawa alaihi salam shi na jibril ya rabe ne قال تبي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته كما أمر على دراما أن تبدأ عليه كما أبن إذا idan mala'ika ya zo yake yana gaida matar annabi ko yana gaida wani waye ne ke kyau a sani ne da ni na na yi da ku Allah ne amma me ne ni so ne ke a bayan aya bai faru na eh umarni aka wani na yi ba ba na yi ne ke zuwa kuma su an yi na ba ku area ita ake magana a kan mai bayan na yi tarbiyya na yi tsiku na gobe da kawo haka ai mala'ika baya ga wakar Allah ne ya gaya wa ne sun gode su ne ke da shi za a yi zuwa ta Allah wannan ba da wani Allah ya aiko a gaida da kare ga wani kai da muke yi idan kai ba ka jin da kaiwa Allah da ya halice da yana jin kuma ya ce da ba da dole ya tsaye ne ba to shi yana jin ka ga ko dai mutum ya yi zaki zuwa gare ko ya yawa da za ka ji ba wani yana cewa ni in ban da mu da kasuwa ba ko ko don su baya bayar ba ko yawa to shi ne kaga da lama da na ana ga shi ne kana ganin abin da ba ba hadisi ne mai kyau lawo da haka wani nau'i da ba قال حدثنا اسماعيل بن داود قال حدثنا عيسى بن حماني نعم قال حدثنا ابن وهب قال عن عمرو بن الهارث عن سعيد بن ابي هلال عن عمرو بن وهب ان خديجه رضي الله عنها كيف يبني malamin Ismail bin Dawud ya karanta shi shi kuma daga malamin sa Isa bin Hanbal shi kuma daga malamin sa Ibn Wahab Abdullahi bin Wahab shi kuma daga malamin sa Amr bin Al-Harith shi kuma daga malamin sa Sa'id bin Abi Hilal shi ma daga cikin malamin sa Amr bin Wahab shi kuma daga malamin sa malamin sa Nana Khadija kun ga ita rigima ta bane ko to ita rigima ta bane na farko shi wannan kamar da na yi karanta wanda ya kawo ibn hajar ya kawo a cikin al-isaba cewa malamin farko isma'il bin dawud isma'il bin dawud shine sahihi sahihi sannan shi wannan abu bin wahab ana zargin riga da yadda gari da wani kaga hadisi ya samu matsala da farko da kashi yukeji anna karija ka rabbi Allah wa ana kharaja kan da min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana da aka ce ta mutu tana neman annabi alaihi wasallam ya ala makka a cikin maka ko da su wanda ya zuwa da waje ne ga hawa da kokara eh madina ta guda cikin da maka hawa da kokara daga cikin wani gudun zai kawo sosai sannan da haka yi amma da zuwa da sun jiko wani kura da su a kan dutse to da haka sai duka birin kan hawa na dutse tana neman sa wa ma hadu da mu yau ta yi mun breakfast ta yi yau tana neman annabi da abu da sai kai da wani mutum ne kai da za ka iya koma gida a ce babu ba ya dai amma shi ne wanda ake ba su falaki ya hajji wa rabi alaihi salam yi surat rajul malaika duri ya hajji da ranar kari da a hanya a shigar wani ko saka ba yana shigarwa zai iya kusa ne zai iya kuma khalifa da gani ko shi ne malaika duri da ya yi wa kudin shigar da hudu yana bayyana a kofar sai bayyana a ɗauka indiya da kuma mala'ika da kuma kyakkyawan saurayi in zai yi riba ta ɗan adam ya zo a tura ɗan adam a tura sai ke riba dini ya yi kuna tsari mata a kwarai dini ya yi kuna tsari mata alkalmi saboda haka da suka zo da zai yi suka bata gane ita bata san mala'iku ya yi ba tunda ba a yi mata wahayi da saboda haka suna ake wata kai kawai ba ta ala ne da bai zama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yake mata ba ta gani ba waye manzon Allah ba ha ba ce ta tsoro da ni wajen da ni ga ni wajen nan annahu ba'du man yakadu sai dai kan ba ni yana cikin masu neman da neman mutum da nan take domin a lokacin ba su yin yayi ba neman annabi ake ruwa a jaru sai ta wanda makamun da yake yau cewa duk ne ga annabi ya da ni kamun ya mutunta saboda haka kaga sai ya kai wannan tambaya kaga inda ke wani abu da za ku gani na rai hikimomin da yasa an dade ya wuri ba zai wani in amarya ce zai tabbata wallahi da ce ai yanzu yana amma in tana zama da shiga haka inda ta ce sai ta tsoron ta ko ba ta zai yi lafa wani da yanzu yana ita ta ba da yake da kanta amma in ta an kula ka zuwa wani dole da ake ba wahayi ya koma idan amarya ta yi sai ta ƙara kuɗi da a baya ya zo ku zuwa ka zama da kanta wallahi da rantsi da Allah Allah ya zo kuma ya kanta ba ke karɓa kalmomi na ne karfafa karfafa wato gwiwa in ka gaya wa Allah ya zo kuma ya kanta domin na ga da sai da rahama dan kanin na zama abubuwa wanda ya yi kuma dalilin da yake wanda kawai haka yi ba su zama dai sai suka je ba kuka ba su amur ya ce wannan ya zama lafi da ya ba ya yi ku da lafiya to ɗaya daga cikin hikimomi ke nan da aka ce yi da na bai fara a wannan kai ma matsala da za ka kalla jami'in da abdullahi da kara da shekarun da ai wannan matsala ya kalla da ya zo aure sai ya aure yarinya da ya sa saboda an bambam yara ta duk mata ƙananan shekaru aka ce ya haka na auro yarinya su zama kowace isa ya auro mai lura hankali wanda za ta rika lura kuma haka aka yi sai zauna lafiya to duk lokacin da mutum ya aure a ji aure ma mutum ne ana da tsari shi da kai ya ce to ka duba maslaha kar ka duba maslaha wajen ka tashi aure haka za ka menene kuma ka zo na fito kara ba na ga a wani wata ranar da za a samu ke guda da wani alara ba a yi wani aure ana aure da su nake ba aure da su ne nake aure don maslaha ni ne kaza kaza kaza wannan shi ne maslaha saboda haka maslaha kaza kaza mun zo kan ya bari ka da wani nan guda da na da wani lokaci sai yi za ka ji wani ba rai salam ثم إنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوم على تجاهل بابا في شاوى رجل يا يا رجل مدروكي لو تجد يوسف بن إدريس تلا أول يا أول يوسف بيجي يا شاوى يلا يا رب ما تبين قوي da ɗauka da ni kuma da ya dawo da shi ba ka yi kuwa ɗauka ba nisa saboda ya yi ya yi wani ba da aka zo gaba ɗaya aka kwanci wani abu ko ɗaya ne wai ya tuwa ne ba ba abin da ne wai ya tuwa wai ya tuwa ai kana da ɗan da na haka yi zaɓe wai ya tuwa da zaɓe da don bai gaya mu ba wani kirawo wata ko buɗewa ba za ta ba balle kira ma a wani nan da wata bi ai ko duk da kaje za a yi kira ba ba wani ne shi ne mu fito da haka ana gaya a kan bakari ne za ka ji maraki alaihi salam yuri ne ya alaihi salam akbara ni annahu laki wa ba'du salam ai ya zo ya gaya musu wa ya ko laki in da wani abu da zai wa huwa haidu haidu mun fada shi ne ga rantuna wa ni alkama ake fita shi da dama ba ba wa duniya فقال النبي اقرا عليها من الله عز وجل السلام جبريل يجي على النبي ان روحك يا من الله يا سيدي وبشرها بغير الجنة التي في الخير. وكثير ويود عدو سوى أو كون إلى الجنة حتى ألا يكاد جنة نلوه لا تخوى فيه بعض قوة السوى من هي التقوى إلى التقوية تأتي إلى الأدواء ولا يدعو كما وقال فقال الذي هو السلام ومنه السلام ومنه lalle Allah ba wa cikin shi ne assalam kuma assalam da gari shi ne wa ala yuqulu assalam kaga ta kun cewa yayi ko ta Allah shi ya yi ko tun da huwa assalam to kuma abin ce kuma ta fara a gari shi ma ina da shi sannan kuma ina kuma gani da gari shi ma dan kai wa alayka ya rasulullah kai ma da kage ya mun abin da Allah ya tabbata kai na eh wa ala man tabi'a da wanda yake mu ma abin da Allah ya tabbata shi ne ke lara ma wani ne eh ni kai ya ga ma wani eh ya rasulullah ma bai su din da ne ka san da ya ba ni Allah wani irin gida ne a aljanna da lulu la ta ba su yi wala ta wata ba a zuwa ba wala kare ko huwa bai su din lulu a cikin wato gida ne na lulu mukamma a cikin wata wato zai rinda da kai da kai sai kada an gona waje amma na waje da yake ga in dai kina jin aikin tata yanzu da ba ruwa a gidan gidan karkara kana abubuwa wani lokacin ma a yi kai kana an gona ki ki na waje in dai yanayin annabi abin da annabi da ya mana yau da shi ta ga da aka zo fa kashe fa an ta kai ha ko ta dauka irin wannan yanayi ta dauka ruwa ne duk wani abu da za ku ba da yanzu a yi maka ɗaki daga kamar ruwa kamar ruwa na gudu duk ta da amsa ce wani ruwa da akwai bai a cikin ragowar da wani ruwa. Duk wannan galoli irin abubuwa da ne ya faɗa za a yi a nan duk wannan hutu ake ba ka yi sai ka ji a cikin za ka nan da wannan shi ne an tsaga da nuna mu lokaci a cikin kuma nan ne inda za mu kai a lokacin wannan magana. Ni a abubuwan amalin yau da wani mun yi hutu sai bayan sallah a ji amma muna da karatu sai da yayi sai shi ne bayan faɗan kabila ba karatun a kan mu da rai za mu sami yin karatu ya ce ko da wani ya Allah da shi Allah zai yi karatu gaba ɗaya insha Allah inda muna da da za mu yi cewa za mu karatu ranar lahadi amma nan da ya masallacin a su gida karatu nan nan da gaji ran da ya ce Allah amma duk zuwa da jiya mun je laka masallacin da injiniya ya wani zai injiniya na ta a a gargarar matsalin zuwa ta sannan ranar lahadi za mu zo wani lahadi kuma da gida su za mu yi laka insha Allah kuma litinin mu dora da karatun mu na a siyan wanda sannan talata in ba mu gama ba a ranar talata mu kara tafi kuma da ranar mun gaba da jarabar in sha Allah da tabun alheri da za mu yi na akan da muna da wani abu da kuma iya da wani abu da kuma da wani na
kudin katin sabo da za a samu
ai muna da yanayin yadda ake yi kaga dai kuma dallacin da zaba kwarai da zagaya ba na zaba shiga amma wallahi ko ka za su yi sabon kuɗi ne ai bare ne Allah ya saka mu da kai Allah ya yawa da mu shi kuma da ya ba da kuɗin sai da aka canja Allah ya yawa da kai ya sa wa da Allah ya yawa da mu da kai kuma duniya da kai Allah ya yawa da mu na wanda suna shigawa da ruhun da wata ƙarin da ke shiga Allah ya samu ke lafiya Allah ya ba mu lafiya da ta ruwa wanda za mu ta yi da ya yi mana na wanda suna shigawa da ruhun da wata ƙarin da iman da ya yi gida da su da lafiyar da ya yi yau ke lafiya da sun yi da lafiya iyayen da malaman da ya kuwa mu da za mu yi da ke lafiya da su da ba sai na mu da wani da ta mu da iman na amana suna yin shawa da kuma da wani da ke mafi da amina da ya yi أولي أولي ولد أولي أولي كذا ولد أنا أكاد ولا أبين فرعون ولا أمير ولا أشياء اللهم أجعلنا في وقالنا فأرجعنا إلى ولدنا يا عيال الذين خافوا وتكبروا وعبدوا رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين